أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلي نظرة نوح عني بها إلى عناية ونفعت بك ترقوني بها إلى سماع ذكرك وآياتك والنور حصني بها والمسلمين إليه من جور الكافرين ومكر الماكرين وسوء الظالمين وطغيان الغزاة المتربصين وشمال الأعضاء الضالين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka bayan dogon hutu da aka ɗauka na wannan tasura da shi kuma mutane wato na corona yau takwas da watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai yau rana ne na karatu na Tamil Muhammadiyya na Imam Tirmidhi littafi da yake karantar da mu kan wasu daga cikin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan mai sauraro na tare da mu muna nan a bani na arba'in da bakwai hadisi na dari uku da hamsin da biyu za mu tashi yau da yajen Allah subhanahu wa ta'ala a hadisi na dari uku da hamsin da uku daidai. A sai kafin farawa za mu ɗan yi magana guda biyu zuwa uku kan azumi da yake yake gaban mu gobe ko gobe da kuma jibi ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dama wanda aka saninsa da azumin rasu'a da kuma ashura to wayannan azumin yana da matukar muhimmanci ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama yi ba azumi bane na farilla azumi ne ne na neman lada wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yake azumin yana kankare zunubin shekara ɗaya idan mutum yi ka kuɗi ba komai mutum zai so Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka sannan a wannan rana na ashura din ana son mutum ga wanda yake da hali ya yi wa dama iyalansa haka an gane wannan ko na san akwai maganganu da dama ne tsakanin mutane ko ce al'umma kan to murna za a yi ko ko bakin ciki za a yi domin dai a wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirtar da annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda ta dalilin sa ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin azumi to kuma a wannan rana ne har ila yau Allah subhanahu wataala ya kaddara cewa za a shahadan hajja shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake shine Imam Hussein da sauran yan uwansa su 40 da wani abu a wannan rana a cikin to shin barna za a yi koko za a yi bakin ciki ne azumin za a yi koko bakin ciki za a yi wannan abu ne wanda na san yana ta yawo cikin kwakwalen mutane to abinda ya kamata dan uwa ya sani shine ba murna za a yi ba kuma bakin ciki za a yi me za a yi shine kai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi wannan azumi shike an gane wannan ba murna za a yi ba ba kuma bakin ciki za a yi ba me za a yi shine ai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce domin dai ne a tsari na addinin musulunci ba a ware wata rana ba wanda aka ce duk lokacin da ranar ta zagayo sai an yi bakin ciki ba a ware domin annabawa da yawa an san ranakun da suka rasu annan bai ware wa'annan ranakun nasu ne ce rana ne da bakin ciki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaransa maza da yawa sun rasu sayyid Ibrahim ya rasu sayyid Qasim ya rasu ko ba haka bane manzon Allah bai ware wayannan ranaku da suka rasu ba a matsayin rana na bakin ciki duk shekara sai duk shekara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bakin ciki ba har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye matarsa ta rasu bakkansa ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce kowane rana kowane shekara idan irin wannan ranar ta faɗo ba wanda matarsa wacce ya fi so na na Khadija ta rasu amminsa wanda ya fi so. Aha, sai nawa ne, Abu Dali, ko Abu Dali, ai a ajiyar. Mazala sallallahu alaihi wa sallama ya yana ji da wa'annan mutanen guda biyu domin irin gudunmawan da suka ba shi. har ma yana faɗa yana cewa sallallahu alaihi wa sallama kafiran makka ba su taɓa samun dama a kaina ba na su iya taɓa ni sai da wa'annan mutanen guda biyu suka rasu mazala ya nuna maka cewa lallai mutuwa da zafi ya sa ya sa ma shekaran da wannan abin ya faru da amul husni shekaran baki ciki amma manzon Allah bai ta da wannan baki cikin ba kowane shekara an gane wannan ko sannan ɗaya daga cikin aminsa mai suna sayyidina Hamza shi ma ya rasu wanda akan rasuwansa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rasuwa ya ce wallahi sai mun aikata ma wa'annan mutanen da suka yi wa sayyidina Hamza kisan gilla sai mun aikata musu da sai mun aikata irin kisan gillan da suka yi ma sayyidina Hamza akan mutane saba'in amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da wa'annan ranaku zaman to ranar bakin ciki da za a ta maimaitawa ba kowane shekara. Me nake kokarin faɗa? A karka ce kai kana daga cikin masu murna da kisan da aka yi wa Imam Husaini da sauran iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu arba'in da wani abu. Kaka zaman to cikin masu murna da farin ciki. An gane wannan? Karka zaman to kuma me yin bakin ciki akan abin da shari'a musulunci ba taura maka ba kowane shekara sai ta yi. a lalle rasuwansu akwai damu an gane wannan amma addini bai karantar da mu ba cewa kowane shekara ta zagayo sai an yi wannan bakin cikin ba ko wani abu makamancin haka a'a ko da yaushe in ka tuna cewa an kashe iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko shi ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ya taba maka rai an gane wannan Allah ya ce mana Allah ya ce mana wannan yana ganin shine abin da zan yi dan faɗa akan wannan din kuma haka man dai yana da matukar muhimmanci ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi za mu shiga cikin karatun mu kai tsaye hadisin yana farawa da kaman haka Imam Tirmidhi yake cewa حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا رواه الترمذي wannan hadisin shine hadisi na ɗari uku da hamsin da biyar kamar yadda muka faɗa kuma yana farawa da kaman haka malam tirmidhi shine yake cewa malami na mai suna muhammad bin bashar shi ya karantar da ni wannan hadisin da zamu ji shi yanzu shi ma malamin nasa ya sama daga wurin malamin sa mai suna Abdurrahman bil Mahdi Abdurrahman bil Mahdi shi ma ya samu wannan hadisin daga wurin malamin sa mai suna Sufyan shi ma wannan malam Sufyan ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Muhammad bil Munkadir wannan Muhammad bil Munkadir din ɗaya ne daga cikin sahabban manzon ɗaya ne daga cikin tabi'ai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ji ne daga bakin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce tabi'i shine wanda yake min sahabi an gani ko wanda yake min sahabi to Muhammad bin Mukallaf tabi'i ne shi kuma ya ji daga bakin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Jabir yake na ji da kunne na Jabir yana faɗa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shay'an qatul faqala lahu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a taba tambayan wani abu ba ai ma'ana daga cikin abubuwan da yake da alaka da duniya na alherin duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba zan ba ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba ba misali yanzu wannan wayan ka ne sai kawai wani ya zo ya ce ana gabata da Allah wannan wayan naka ta yi min kyau dan Allah ina so ka bani to idan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam aka ce masa haka ko ni tsadan wannan waya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai dauka sai bayar an gani ko haka nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai sa wasu kaya masu alfarma da daraja ka zo ka ce manzon Allah kayan nan yayi kyau manzon Allah ina son su ka bani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai shiga gida ba zai shiga ka dawo gobe ba manzon Allah baya yin kyauta ya ce ka dawo gobe gobe zan ba a in dai abin na kasa to za a ɗauka za a baka an gane wannan ko shi ne wannan sahabi yake gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a taɓa tambayar sa wani abu ba ba sai ya baya in dai abin da yake da alaka daga alheran duniya ne manzan Allah zai ba dan wana fa ba wannan ba manzan Allah har abin da yake da alaka da alherin lahira bayarwa yake ko na san dan wana ka karanta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin ukata ko da da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace daga cikin al'ummarsa mutane dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu ikabi babu azaba da sun zo kawai za a ce ku dubu saba'in din nan duka ku shiga aljanna ba hisabi ba wani ɗaya da zuwa ce a ku tsaya ku tsaya ku tsaya kayi kaza rana kaza kayi kaza rana kaza za a maka azaba na shekara a su da sun zo su dubu saba'in din nan kawai za a ce duka su shiga aljanna babu hisabi babu tambaya babu azaba nan da nan sai ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah da Allah a roƙa ta ni a cikin ba wai a roƙon mun Allah ya sa ni a ciki ba manzo Allah a sa ni a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da Ukasha an tabinu kai kana cikin an gani ko manzo Allah duk wanda ya kara karanta hadisi ya kara dubawa da kyau zai ga manzon Allah ba wai ya daga hannu ba ne rabbana atina fil a yace an tabi kai kana cikin maganar da gari sai wani a gefe shi ma sai ka ji ba ya kara daga hannu shi ma sai manzon Allah ni ma kana ci a sai manzon Allah ya ce sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka saboda an gama sai malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kulle wannan kofar ne domin yana ƙara ci yana ce ma wannan nabiyan kai ma kana ci aha wani shi ma zai ce ko ba ga bane mu ma da muke nan sai mu kana hannu mu ce ya rasulullah mu ma ka ko ba ga ba za mu yi ba an gani ko to da ka sai wannan Allah malamai suka ce sai wannan Allah ya kulle kofa amma ba ana yafi shi ke nan ba ba a'a ko yanzu kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ciyar da kai za ka iya zama cikin waɗannan mutanen dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba babu shubaya kawai dai ka ci gaba da kiyaye dokokin Allah an gana wannan ku Allah ya taimake mu wannan hadisin kuma karshen shi kenan da aka ce ba kawai mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba zan bayar ba ina so rawahu tirmidhi hadisi na gaba yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yace حدثنا عبد الله بن عمران أبو أبو القاسم القرشي المالك قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن إبراهيم عن عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة رواه الترمذي وانا حديث yana farawa da kuma haka shi ne hadisi na ɗari uku da hamsin da hudu kuma a wani littafin shi ne hadisi na ɗari uku da talatin da shida ya dangaci littafin da kake amfani da shi hadisin yana farawa da kamar haka malam tirmidhi ya ce malami na mai suna Abdullahi bin Imran kar mu kar mu manta a baya mun faɗa wannan malamin mai suna Imam Tirmidhi ya yi karatu wurin malamai sama da nawa sama da ɗari biyar malaman da ya zauna gaban su ya yi karatu yawan su ya kai yawan ɗari biyar saboda haka zaka ji ya kira wasu sunan wannan malamin yanzu an jima ya ƙara kiran wani sabon suna an jima ya ƙara kiran wani sabon suna saboda mene malaman da ya karatu a wurinsu suna da tarihi to daga cikin malaman nasa akwai wannan bawan Allah mai suna Abdullahi bin Imran Abdullahi bin Imran aka ce abidi ne an gani ko ma'ana zahidi ne sufi ne an gani ko sudukun sannan kuma yana da gaskiya ba a taɓa tuhumarsa da wani ƙarya ba an gani ko ya rasu a shekara ta ɗari biyu da arba'in da biyar na hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna Abul Qurashi Al-Makki Abul Qurashi Al-Makki mutumin Makka ne kuma ba Qurashi an gane ko kai daga jin sunan kasa ai ba Qurashi ne Al-Qurashi bakure yake kuma albaci mutumin makka shi ma ya samu daga wurin malaminsa mai suna ibrahim bin sa'ad ibrahim bin sa'ad wasu malamai suna ce masa az-zuhri abu ishaq ya rasu a shekara ta ɗari da tamanin da uku na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna ibn shihab ibn shihab shi ne kake ji ana cewa ibn shihab zuhri an gani ko ibn shihab zuhri to wannan shi ne malamin nasa shi ma ibn shihab ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna ubaydullah Ubaidillah ya samu wannan karatun daga wurin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Abdullahi bin Abbas. Radiyallahu ta'ala anhu ma idan Allah ya kara tabbata a gare su. Qala Ibn Abbas yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwada an-nas bil khair. Ajwada an-nas bil khair. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kowane irin mutum kyauta ta aljanna babu wani mutum tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya da zai iya yin kyauta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin kyauta babu wannan mutum ba a yi shi ba kuma ba a za a yi ba sai dai sai ka ce dai za ka fara kwatantawa daga yau an gani ko sai dai ka ce kai za ka fara kwatantawa daga yau wannan rigar naka ta sallah ka dauko ka bayar da cikin yau malam ya girgi da kai ya ce ina ba ka gani ko daga nan ba mun fara ce ka gani ko to Allah ya ce mana Allah ya ce mana wa kana ajud ma yaqulu sallallahu alaihi wasallama fi shahr ramadan idan kuma kana so ka ka baiwa halin kyauta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi to san gaske to kar a ce maka watan ramadan ta tsaya idan watan ramadana ta tsaya malam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayarwa kawai yake babu tsaya bayar a ba wannan ai ma wannan ai ma wannan ai ma wannan ai ma wannan ai ma wannan me yasa saboda alherin da wannan wata ta ramadana ta kunsa irin garafatan da Allah subhanahu wata'ala yake yi da lada ko abu kaɗan kawai za ka yi ko sai Allah ya kwararo maka da ka ƙara yin wani motsi sai Allah ya ƙara kwararo maka lada ko ba haka ba har ma fa Allah subhanahu wata'ala yake cewa a kowane rana kafin juma'a na farko ta watan ramadana zan yanta mutane miliyan ashirin da hudu kowane rana misali idan watan ramadana ta tsaya ranar asabar aka tashi da azumi ranar lahadi to ranar lahadi za a yanta mutane miliyan ashirin da hudu. Ka gani ko? Za a inda za a inda miliyan ɗaya ɗaya ga Ahmad, za a inda miliyan ɗaya. Sati na gaba za a inda miliyan ɗaya. Sati a wannan sati Lahadi, Lahadi ko Litinin miliyan ɗaya. Talata miliyan ɗaya. Laraba miliyan ɗaya. Alhamis miliyan ɗaya. Juma'a na shiga. To za a koma inta kowane awa ɗaya za a yanta miliyan ɗaya. shi yasa hadisin nan da ka haddace tun kana yaro Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya yi wadaran mutumin da watan Ramadana ta tsaya har ta fita da yi aikin da Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa sannan idan ranar karshe ta zo ta watan Ramadana da Allah subhanahu wata'ala ya ce ma mala'iku nawa ne yawan adadin mutanen da aka yanta yanzu sai mala'iku su ce yawan su kaza ne sai Allah subhanahu wataala ya ce to na inta mutane yawan wannan adadin su adadin idan misali an samu mutane miliyan miliyan dari uku sai a ce miliyan dari uku so miliyan dari uku duka na inta su wa'annan mutanen aljanna za su shi yasa kake ji iyayenka suna faɗa in sun zo yin addu'a cikin watan ramadana suna cewa Allah ka kiyashe mu kishi ruwan banza Allah ka kiyashe mu a tarin addini. Ba sai ba kun taɓa kiyaye wannan. Za ka iyayen mu suna yawaita wannan addini, ko yawaita wannan addu'a. Me yasa? Saboda wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace so da yawa daga cikin masu yin azumi ba su da ladan komai banda kishirwan banza. So da yawa masu tsayawa su ta yin najin na dare wata cikin wata ramadana da za Allah ya ce ba su ladan komai ban da kin bacci da suka rasa to mutum ne ya zo yana yin azumi azumin da yake yi bai hana shi yin gulma ba azumin da yake yi bai hana shi kallon haramun ba azumin da yake yi bai hana shi musgunawa da tsawwalawa al'umma ba sai ka ji an ce siga kafin azumi naira ɗari uku azumi na shigowa siga ta tashi ta koma naira ɗari hudu ko ba a yi ne Allah mu shi ba Allah kai har masu dabino ko ba ba sa baya ba ko ba ga bane malam azumi na tsayawa sai ga dabino ma an kara mai kuɗi ko lalacewa mutanen mu ya kai ba har ciwo wata da ramadana ba yana kara mai kuɗi ko ba ku sani ba Allah musu ba Allah ka yaje musu shi ne ake gaya maka san Allah sallallahu alaihi wa sallama idan wata Ramadana ya taso alheri kawai bayarwa bayarwa bayarwa kai ma dan uwa da kake sauraron mu yanzu kwaikwaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ba a Ramadana ba zamanto kana bayarwa zamanto kana bayarwa an gane wannan ko Imam Ibn Abbas yake cewa Zala sallallahu alaihi wa sallama hatta yan salika har sai Ramadan nan ta shiga. An gani ko har sai Ramadan. To idan Ramadan kafin fitar Ramadan fa ya ji Jibril alaihi salatu wassalam mala'ika Jibril ayyana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Idan mala'ika Jibril ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a yi bitan alqur'ani. An gani ko sai a yi bitan alqur'ani. Wace kawo manzon Allah wahayi sallallahu alaihi wa sallama. wane mala'ika jibril mala'ika jibril to shi ne zai zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a yi bita kamar dai abin da ka gani ana yi a kasar Hausa dalibi ya zo ya zauna gaban malaminsa yana karantawa ko ba haka ake a kasar Hausa ba dalibi sai ya zo ya zauna gaban malaminsa yana tsawa ko malamin yana ji ko ko malamin yana karantawa dalibi yana bayyana haka yayin da mutum da suka yi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril ya karzo masa sai ya zauna sai ayi bita sai ayi murata to a wannan lokacin da aka yi muraja'an nan to a wannan lokacin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kara dinkawa idan kafin zuwan malaika Jibril manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane rana yana yin sadaka naira miliyan 100 to idan malaika Jibril ya zo aka yi wannan bitan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sadaka kowanne rana zai yi sadaka dinari biliyan ɗari biyar ko abin da ya wuce haka yana ƙara dinkawa ya dinka ya dinka sallallahu alaihi wasallam kai ibn abbas yake cewa idan kana son ka iya ganowa tunda hankalinka zai yi baya ya dauka to irin baiwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kamar iska ne wacce take bada ko ina da ga an ce wai idan iska da wasu ya ce ta tsallake wannan gidan ba ta shiga ba ta shiga wannan gidan ya ta ce ko ina iska ta ke da iska sannan ya ji malam to haka manzon Allah in yi baibai shi malam a wannan ganawa da malaika ce zo kowa da kowa ba a cire ma kowa ba samu yake sai wannan hadisi yake koya mana cewa mu zamanto masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wurin tausayawa ga waɗanda ba su da shi. Wanda bai da shi zai iya bayarwa ne? Ai ba zai iya bayarwa. Ko larabawa kuna cewa fadul shai lalobi mara shi ba shi bayarwa. Me shi ka bayarwa? To kai da kake da shi ka zamanto kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Domin mene Allah ne ya ce ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin suratul Ahzab yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun ko uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira rawahu Tirmidhi wannan Imam Tirmidhi ya rawaito mana wannan hadisi hadisi na gaba yana farawa da kamar haka shine hadisi na 355 a wannan littafin yana farawa da kamar haka yana cewa حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدبر شيئا لجد رواه الترمذي wannan hadisin yana farawa da kaman haka shine hadisi na 355 a wani littafin kuma 337 yana farawa da kaman haka malam tirmidhi zai ce malami na mai suna Utayba bin Sa'id shi ne ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya koyi wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna Ja'far bin Sulaiman shi ma wannan Ja'far bin Sulaiman din ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna mai suna Sabit shi Sabit din nan ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna Anas bin Malik wanda a baya mun riga mun faɗa wane ne Anas Anas shine khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aikace aikace a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma shine wanda aka ce ya ya kwana shekara goma yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hidima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa yi masa tsawa ba bai kuma taɓa ce masa dan me baka aikata kaza ba ko ko dan me ka aikata kaza sallallahu alaihi wa sallam gani kyawun dabi'a yanzu mu din nan dai Allah ne ya ji mana ko ba haka ba dan yaron ka kawai ya zo ya dan shure maka takalmi ko ka riga ka yi polish ya dan taka takalmin sai ka mai dariya ai ba a dariya za ka ga mutane kai wani irin mutu kai wani irin mahaukaci ne kai wani irin dabba ko ba ka za ga mutum ya fara to kaga wannan dai baya daga cikin irin tsarin da ake so musulmi ya tafiyar da rayuwarsa a kai kai da kai wannan polish din takalmin baka wuce an jima a sa ka a cikin kasan ba ko ba haka bane ko mutum ya wuce ne to balantana nan an taka da kace ka baka gani bane ko ba to an san da zafi ai sai ka dan tawo ba murya baka gani bane da la ya hawo shi kenan magana ya kare to ran jima ka dan za yi kawo ka cikin kasan da cikin kan ta sakalun ka da shi Allah ya ce mana to hadisin yana farawa da kaman haka yake cewa shi Anas bin Malik sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kana la yudakkiru shay'an li ghadbi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kasance ba yana aje wani abu wai don gobe. A karan kanshi, manzon Allah baya aje abu don gobe. Tare da cewa ba, manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama yakan yi kwana uku. Kwana uku, shin ba a daura tukunyen girki a gidan shi ba. Amma kuɗi na zuwa. Allah sallallahu alaihi wa sallama ko sai kamar yana. ita bayar ita bayar ita bayar ita bayar har sai wannan kudin ya kare kan cewa ma ya sani ba akan yi kwana uku a gidan shi ba a daura tukunya ba an aka tambaye matan shi to ya kuke rayuwa ta shi ai dabino ake ci da kuma ruwa sai a ci dabino sai a sha ruwa haka ake rayuwa to kaga matan mu ne za su yawa ana gaba da yawa mala ya kake cewa na yawa mala ka gani ko ka ga akwai bukatun su ma mata suka koyi da wani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka koyi da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai ba wai san rai shi bane a gani ko a koya wa mutane manzon Allah zai yi addu'a abinci ya sauko da san an gane wannan ko idan annabi Musa alaihi salatu wassalam ɗan shila kaji malam gasasu wala ka ga ga kasa sun nan haka za ka kafa duk lokacin cin abinci kawai ga gidan su ka fadowa daga sama ba wai ruwa kuma zai zuwa wanda a sai kuma zuma sai rika zubowa malam shi za ka rika tarawa kana sha zuman za ka rika tarawa kana sha to amma wayannan wayannan mutane na annabi Musa alaihi salatu wassalam da yake ɗan ta'addani kawai sai suka ce wai su ba sa samu sun gaji da wankin kaza sun gaji da cin kaza sun gaji da shan zuma to yanzu me kuke so annabi Musa ya tambaye su me kuke so wasu suna so su je dan ba dan ba su dama wasu je shan gangare a ba su dama suka ce wai su rika yin noman dankali da doya da rogo har da albasa saboda shi dan da har yanzu kuma makajin za su rika ɗaukowa mana ka ba ruwan gari ke bane kare ko wai dun wallahi wai wai wai dun kan gaji da mutum wai kaji da sama kan gaji wasu noma suke so Allah ya ba su dama su yi dan noma doya da rogo da dankali da da da da albasa haka yi ko a cikin sunan bakara ko shi ne Allah ya ce ko bije bayyana kuma ka aiko ko da maka alayhi wa sallam wal masal wa ba bi gare min Allah to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karan kansa baya aje abu wai don gobe da zaran abu ya zo kawai sai ya raba da shi an gane ko a gonar sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba aje wasu kudi saboda an rarraba wa mutane wasu ba sa ne sai manzon Allah ya ce to aje wannan kafin wasu bayan da ba sa nan su dawo Saka sallallahu alaihi wasallam ya ba ya ya fara sallah sai wannan kudin da aka shigar da shi idan aka ajiye wayan da ba sa nan su dawo a ba su sai manzo Allah ya yi ce wannan kudin yana nan ba bai kamata a ajiye domin duk wanda ya gani yana nan to da ban shi sau an gani ko domin abin da safar suke yi shi ne ni yau zan zo karatu kai kuma ka je ka nemo abinci an gani ko idan ka dawo daga nemo abinci sai ka zauna na karantar da kai abin da aka yi yau a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in na karantar da kai kai kuma sai ka bani abinci gobe sai ni na fita kai kuma sai ka tsaya wurin karatu an gano yadda suke san ko so wayan da ba sa nan irin haka din shi na suke kuma a ajiye manzo Allah yana yi da sallah kawai ta ga ya suka daki kawai da ko wannan kuɗi yake duk araba wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba Allah ya hukunta an gani ko rawahu muslim wannan hadisin kuma ba yana nufin kada mutum ya tattali ba ne a'a ba haka ba za mu zo mu karanta a gaba misali sallallahu alaihi wa sallama yakan ajiye wa iyalansa abin da za su yi amfani da shi na kusan shekara yakan ajiye mu wani zuba an gane wannan me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa duniya cewa ba kowa bane daya akwai wanda sai ya fita zai samu ko ba ta rayuwa ce ba akwai wanda sai ya fita zai samu abin da kuma zai samu din wanda zai iya ci ne na wannan lokacin akwai wanda zai fita ba zai samu wanda zai fita wanda zai samu wata rana in ya fita sai ya samu abin da sai ya yi wata shida yana ci ko ba haka ba sai manzon Allah ya nuna cewa a yi tattali a yi kare haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da al'ummar hadisi na gaba yana farawa da kamar haka yana cewa حدثنا هارون بن موسى بن ابي علقمه المدني قال حدثنا علي عن هشام بن سعد عن زيد بن عبد عن ابي عن عمر بن الخطاب ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يوقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابدع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أمسك ولا تخف من ذي العرش إجلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشرى لقول الأنصار ثم قال بهذا أمرت وانا حديث هنا فارا وانا كما هذا شين حديثنا دريئكو دثلاثين دا سكت أولا تاهم كما شين حديثنا دريئكو دا همسن بشتا حديث هنا فارا وانا كما هذا مالا تنبيليتي مالا منا نسونا أرونا dan Musa shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin Abu Alqama Al-Madani Abu Alqama shi Abu Alqama shi ma ya samu wannan karatun ne ko kafin Abu Alqama tukunna shi Harun bin Musa din nan ya rasu a shekara ta 152 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya shi Abu Alqama din Al-Madani ya samu daga wurin malamin sa mai suna Abu Hisham ya samu wannan karatun daga wani malamin sa daga wurin babansa tukunna da ya samu wannan karatun daga wurin babansa shi ma baban nasa ya samu karatun ne daga wurin Hisham bin Sa'ad Hisham bin Sa'ad mutumin Madina ne inda an ce yana da yana da rauni rauni an gane ko yana da rauni haka kuma ba a kirga shi a cikin kuffar na hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga abin ya maka wani iri ko ba a sa cikin kuffar wannan kuffar din ana nufin mutumin da ya haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam miliyan ɗaya ne to tun da bai haddace hadisai miliyan ɗaya ba a sa a cikin lissafin kuffar ga hadisi hadisi ka gani to yanzu mu mutanen mu hadisai nawa ma ke hadisewa ai Allah ne ya ji mana ko ba haka ba to shi ma dai ya sama wannan karatun ne daga Zaid bin Aslam shi ma Zaid bin Aslam ya samu daga babansa babansa ya samu daga wurin Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Umar ne yake faɗan wannan hadisin kai sai yake cewa lalle wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fasa'alahu fasa'ala fasa'alahu an yu'tiyahu shay'an fasa'alahu an yufiyahu sai ya duki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ba shi wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai shi ba in ji shi yanzu babu wani abu wanda ya rage babu wani abu wanda ya rage malamai sun yi magana akan wannan gaba wala yadda alaihi sai dai dan saurare saurare da tunani an gani ko ba za da shi ne a tafi ba saurare ni kamar ka ce ka bi ni bashi kamar haka za a ce da hausa zara sun bara ne sun masu shi ɗan saurare ni ka jira ni kawai saurare ni wurin ka jira to sai shi sai na umar ka gani ka gani ko sai ce fa'i zaja a ni shay'un qadaitu ka gani qada yayin da wani abu ya zo min zan biya ka wannan bashi kaga mazala ya mai shi kaman baki ke roƙon shi kuma yayi to kaga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabbai manya manya to bi daga cikin su sai da Umar ka san ko sai da Umar yana da zabu zabu haka ko kuma yake yana da zabi sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya manzon Allah kada a kai ka fa bashi yanzu ƙari ne yake nema har yake cewa ya ji ka bashi wasu malamai suka ce a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sayyidina Umar ya bashi tunda an bashi shi ke kuma sai ya ƙarin ba duka fasarar zai ke zuwa an gane wannan ko to amma dai abu mafi shahara din akai shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya ce saurare ni ka bi ni bashi idan wani abu ya zo zan ba ka an gane sai sayyidina Umar ya ce a ai ka zawa kai to musan Allah ka ba shi tunda ka ba shi shi kenan to tunda ka ba shi fa ma kallafaka Allah ta'ala ma la taqdir alayhi Allah bai daura maka abin da yake karfin ka an gane wannan ya kare ya kare alaga mata ya kare je ka abun ka an gane shi abin da sai na Umar yake so kenan tunda dai ya kare shi kenan ya ga maka kawai ya kare an gane ko ya malam ya kare shiga to wannan magana da sayi na umar ya yi manzala sallallahu alaihi wasallam sai da shi an gani ko manzala sallallahu alaihi wasallam bai so haka ba shi kamar yadda wasu malamai suka ce shi ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya faɗa masa kyakkyawan magana ya kamata wannan mutumin ya haƙura ko ba haka ba tunda manzon Allah ya ce masa mai dishe yanzu dukkanin abin ya kare to daga nan sai ka haƙura shi shi ke nan manzo Allah ma haɗa gaba ya sauki ko ba haka ba to da yanzu matsayin na Umar yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai Allah bai daura maka nauyin abin da ba ka da shi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ji daɗin wannan ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fiskar su ta canza an gani ko sai ka ga yadda manzo in banda manzo Allah waye zai wani bayarwa ba za ka yi amma saboda babu kuma an ce a kanka ba kanka wahala a kai ka kare ce da ka bata rai man da manzon Allah babu wanda zai wani manzon Allah dan shi ya bashi har aka gani a fiskar sa to ka san ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne daban da ba an gani ko makarantar mutane ne daban daban sai wanda da ke mutanen Madina sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fi wala taqaf min dhil arshi iklala kai ta bayarwa kai ta bayarwa kai ta bayarwa karka ji tsoron wani abu daga wurin ubangijinka ma'ana kamar da hausa kace kai ta bayarwa ubangijinka ba zai hana ka ba shi haka zaka fassara wannan da hausa ta san a fassara akwai abin da kuke kiran shi da suna fassara mara yanci akwai fassara mai cikakken yanci ko kamar wani da suka je boko za su ana cewa direct translation ko akwai indirect translation an gani ko kamar da hausa kamar da turanci idan ka ce wa mutum where is your head idan kai ba dan boko bane ko fassaran baki da baki kace yawa haka ake kawo da hausa fassaran baki da baki idan fassaran baki da baki kake wani ya zo ya ce maka where is your head ba yana nufin wannan kan naka bane an gane wannan ko ba yana nufin wannan kan bane ai kaga kuma kalmar head ne ba yana nufin wannan kan bane har yana tambayan ka ne wai ina jagoran ana da shi wasu ɗan kaɗan ko kamar kuma a makaranta a ce headboard headboard idan fasaran baki da baki kake yi za ka ce kan yau ba wani yanar da aka ko kan yaro headboard kan yaro to amma haka ake nufi ba haka ake nufi ba ya ke nufi yanzu ana nufin shugaban ɗalibai in aka ce headboard ana nufin shugaban ɗalibai to haka fassara yake akwai fassara mai cikakken yanci to in ka zo za ka yi fassara dole sai ka tsaya ka lura shi ka zaka ga wani zaman na ce maka ga ta hausa muke yi amma sai ce mana kamar da hausa ake kaza ana gane maka dan kadan Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana to kamar da hausa za ka ce ka ciyar karkaci shak ubangijinka ba zai ba zai hana ka ba ciyar karkaci shakkan komai daga wurin ubangijinka ubangijinka ba zai hana ka to wannan mutumin yana faɗan wannan an fi wala ta kaf min zil arshi ikilala kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fuskar ta kace mutum Allah ya fara murna ya fara jin daɗi to da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da wata kalma wanda zai nuna maka manzon Allah ba wasa yake ba sai manzon Allah ya ce bi hada umirtu da wannan aka umarce ni in ta bayarwa kan tsoron karewa an gani ko ka hararo ga wata aya nan kusan kullum sai ka karanta ban ce kullum ba amma kusan kullum sai ka aha karanta wanda tana magana shi da irin wannan ne cewa wala saufa yu'ika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai ta baka zai ta baka zai ta baka har sai ka ce ya nisa to wanda ubangiji zai ta bashi zai ta bashi babu tsayawa har sai annabin ya ce ya riga kana tunanin ya zo kyauta zai ce a bari a bari a bari ayan qur'ani ne ba sosai kana karantawa kusan kullum ban ce kullum ba kusan kullum sai ka karanta wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ko to haka ba to da haka don Allah sai ya ce bi hadha umirtu da haka aka umarce ni ne ta bayarwa kana tsoron karewa in dai annabi ne baya karewa baka ji abin da Allah ya faɗa a Qur'ani ba ma inda kun yanfud wa ma inda Allah baqi Allah ya ce na ku ne yake karewa amma na ubangiji baya karewa ba za abin da Allah ya gaya wa kuma annabi Dawud ba wannan ma wani darasi ne da shi da su idan Allah ya gaya wa annabi dawo da wannan ya tunaninka ga annabi Muhammadu annabi dawo ne Allah subhanahu wataala yake ce masa inna hadha la rizquna ma lahu min nafar wannan arzikin mu ne annabi dawo yi yadda kake so da shi ma lahu min nafar ba zai taba karewa ba ya tunaninka ga annabi Muhammadu shi ya sa za a ga an kawo mai kyautan miliyoyi na dinari zara sallallahu alaihi wa sallama an nan masallaci na su ce a zuri shi ka sanya shi ne ba kafin ba ta yi masallacin annabi zala zai ce a zuri shi sai a zuri shi kowa na su zala sallallahu alaihi wa sallama zai ce ɗiba sai ka ɗiba ɗiba ɗiba haka za a ci ɗiba ba shi ba ne hadisin wancan da ka haddace hadisin sai na abbas baban wannan abdullahi bin abbas ɗin ko ka san lokacin da sai na abbas zai musulunta zai ai ba ya ya zo aka kama shi ai yaƙi ya zo aka kama shi dan uwan annabi ne amma kaga lokacin ya yaki annabi to raka da zai fito wurin yakin sai yake cewa matan shi ga kuɗi nan na boye shi na haƙa rami a ƙasan gado na boye kuɗin in na tafi wurin wannan yakin na mutu wannan kuɗin ba ku ba ta yaushe in kuma na dawo da raina shi ke amma yau ne za mu je a yi ta kare yau za a gama da wannan yara wa'annan mutanen na ta abin yau ne za a je a gama da annabi to ikon Allah da aka zo aka yi haka aka yi haka sai aka kama aka kakkasa wasu shi yana daga cikin wanda aka kama aka zo da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bala sallallahu alaihi wasallama sai ya kalle shi ya a babban ka gani ba za a halin zuke ne girma mashi domin wan baban annabi wan baban annabi yadda kaga Abu Lahab shi ma ba wan baban annabi to shi ma wannan hadin shi wan baban annabi to da har yanzu manzon Allah yana girma mashi shi babba sannu babba to yanzu dai kaga abin da aka yi kowa zai fasa kai shi wanda ya iya rubutu ya koya wa mutanen Mad- yaran Madina guda goma su iya karatu su iya rubutu in suka iya karatu suka iya rubutu shikenan ya samu yanke da shi wanda bai iya karatu ba to ya bada kuɗi ya fasa kai shi kaga yadda aka yi shikenan wanda suka iya rubutu da karatu suka za ka babba su yara goma goma suka yi sau wanda ya nuna maka mahimmanci ce ne a cikin addinin musulunci suka yi suka yi shi kuma sai ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni dai ban yi rubutu ba ka gani ko kuma ban da kuɗi kuma ban da kuɗi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haba babba haba babba ya ka ce baka da kuɗi ya za ka ce baka da kuɗi bayan da za ka fito ga maganar da kai da matinka ka ce mata ga kuɗi nan ka haka rami a ƙasan gadonka ka birne shi saboda ka in ka tafi in ka mutu kuɗin nan ba su ba talauci in ka dawo kuma shi ke sai a ci gaba da harka ka bayan duk abin da ka bayan Allah zai ninninka maka abin da ya fa abin da ka bayan sai sai na abbas sai ya sun da kai shi ya yi shi ya ce kai na yadda kai annabi na yadda kai annabi domin wannan magana daga ni sai matata ba wanda ya sani amma ga shi yadda muka faɗa haka ka gaya mare ka gaya mare to haka na yadda kai annabi amma ba yanzu mutum saboda wai shi in ya musulunta a wannan lokacin aha ya nuna ya shi kuma da ya musulun da shi ke to amma shi yace ba zai musulun ta mun in ya musulun ta ai tsoro ke to da ka zai bada kuɗi to sai ya bada kuɗi to bayan ya zo ya musulunta ka gani ko ana zaune sai aka kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama miliyoyin dinari ana kawo shi da manzon Allah ya ce a zike su a cikin musallaci diba kullu diba diba wanda ya diba diba wanda ya diba sai wannan sai na Abbas kan babban wannan mutumin da ya boye kudi a kasar rani a kasar gari sai ya matso ya ce wa manzon Allah zala sallallahu alaihi wasallam kafin na musulunta lokacin da aka samu fansan nan ka ce Allah zai mayar min da abin da ya fi abin da na bayar to yanzu ga kuma dukiyar na an kawo ana tarabarwa mun daga baka ce mu komai zala sallallahu alaihi wasallam ya ce iban ya iban ka shine hadisin da ka karanta da ya ciro wannan rawanin da nasa ka san rawa suna sa rawani haka shine ya ciro wannan abin nasa ya bude shi ka san ka bude zai kai rabin yaji ba in bai wuce rabin yaji ba rawanin da na larabawa wanda ake daura wannan ai zai kai rabin yaji ko ko dai rabin yaji ko yaji daya sai ya bude shi malam ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba Allah yana kallon shi sallah da shi ne a gari yayi ba ya gama ɗiba malam ya zo ya ɗaure yayyayyayi ya ɗauka ya kasa ya ce wa manzan Allah manzan Allah da Allah ka ɗaura mu manzan Allah ya ce ɗiba abin da za ka iya ɗiba shi ne ya rage ya rage ya rage sai sai karshen zawaye sai ya ce manzan Allah ka sa a ɗaura mu ya kama shi manzan Allah ka sa manzan Allah ya ce a'a ba za a ɗaura mu kai ka ɗiba abin da za ka iya ɗauka ne shi ne ya rage ya rage ya rage ya rage ya rage to har ya kawo yadda zai iya ɗauka sannan ya kulla kayan shi ya ɗauka da kirki da ya yake tafiya shi ne wancan hadisin da ka karanta a muktarun ahadis cewa da ɗan adam zai mallaki rijiya ta dinari guda ɗaya sai ya yi fatan Allah ya bashi da biyu da Allah ya bashi ta biyun kuma sai ya yi fatan Allah ya bashi rijiya ta uku ta dinari to ai a kai shi ake yi an gani ko saboda haka manzon sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa bi hadha umirtu da wannan aka umarce ni tare da cewa wannan kudin fa daga an zazzagi a masallaci manzon Allah ko dinari ɗaya bai dauka ba. tare da ana yin kwana uku a gidansa ba dole cikin yin ai in wani ne yanzu abun farko da zai nan fara yi ko da shirya kyau a gani ke ya dan fara ware na gidan shi tukunna ya dan jawo kaso tukunna shi saboda ko ta kwana amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanwa abin da nake ganin zamu yi dauka kenan a cikin karatun mu na yau abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba da lada wannan muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ce mana innahu waliyyu zalika alqadiru alaihi liman maula wa liman nasir Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Za mu ji na san na sauran lokaci kamar minti tara na tsaya ne saboda in akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa kamar yadda muka saba. Sai kuma babu sai mu yi addu'a kawai haka. Na san lokacin ya rage. Kwana biyu ake yi ran kai da Idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mutum dama kwana biyun ake so. Idan Allah subhanahu wata'ala bai ba mutum dama ba ya tashi ya yi gobe, ta gobe tara ga wata kenan. sai ya tsinkaye na jibin wanda ke shine goma ga watan wanda ke shine asalin azumin wanda ake cewa ashura din to kaga a wannan watan Allah subhanahu wataala ya hada wa al'umma musulmai wani abun abun sha'awa mala ga mutumin da yake neman lada kaga mutumin da ya samu daman yin azumi gobe kaga yayi azumi sashi kenan haka ne yayi azumi sashi lahad shine ashura din yayi to litinin kuma dama ana yin azumin da ne ana yin azumin litinin ko ba ka bane to kai to shikenan yanzu ka samu kwana goma sha uku to talata laraba akwai ana yin azumin sha uku sha uku sha biyar ga wata ko azumin kwana uku ne to kaga kenan za ka yi talata laraba sai alhamis sai ka tsara ka gani ko kare da suka zama kenan daidai cikin wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dama sai ya fita goban tun mutum bai samu damar yin azumin goban ba to sai ya yi na goma ga wata wanda ta shine la'ar kaga litinin sha ɗaya ga wata talata sha biyu ga wata laraba sha uku ga wata kaga azumin kwana uku da ke na farin wata da wata ke cika kaga laraba sha uku alhamis sha hudu juma'a sha biyar shi kenan kaga kusan mutum ya azumin sati daya don Allah ba don wani abu wallahu ta'ala bismillah kaka da bismillah to wannan dai akwai kuskure da siya ko ba gaskiya ba ikama sunna ce mai karfi ga maza an gani ko ikama sunna ce mai karfi ga maza sunna ce ba mai karfi ba ga mata an gane wannan ko sunna ce mai karfi saboda haka mutum ya wulakantar da yace yi wannan ya nuna cewa wata rana ma zai iya wasa da faralla saboda haka irin wayannan mutanen kar a je su sallah kar a je su sallah dai da gangan ne zai yi wannan an gani ko da ma na tila ne da ma na tila ba a mata ikama an gani ko na tila ba a mata ikama kuma abin da ya sa na na yi maka wannan magana cewa bai kamata a ji su a bi wannan mutumin sallah ba domin akwai wasu wanda su suna ganin tilla ikama Allah bai ambace ta a cikin alkur'ani ba su ba za su yi aiki da maganar manzon Allah ba Allah ya ce babu haɗari kamar wannan babu haɗari kamar wannan mutum ya ce tun da bai gani ba a cikin alƙur'ani Allah ya ce kawai fa idza qulita idza nudiya salatu min yawm al-jum'ati fa qawu ila dhikrillahi wa dharul bay'a ya ayyuha alladhina amanu rakabu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khayran la'allakum tuflihun ka gani ko wai za ki lahu burka uda ya kau ya maryam kun ya maryam kun ti rabbiki wasbi warka iman raki duka ba shi ayi kama ba kuma ka su ba ba shi yasa idan kana sallah kusa da su za ka ga ko yin tasbihi a cikin ruku'u ba sai sai su ce wai ai ba a faɗa a cikin alƙur'ani ba saboda haka kawai su abin da suka gani za su yi a cikin a cikin da ya zo a ƙur'ani za su sai ga mutum ya yi ruku'u ya fara rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati a cikin ruku'u ba in ya sujada ma za ka ga yayi ya ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ko ya dauko wata addu'a daban ba kuma sayin tahiya saboda sun ce tahiya bai zo a cikin alqur'ani ba saboda shi ma ba za su ba wai annabi ne ya faɗa to kaga mutumin da zai rike yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kallon da kin yin aiki da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na tunanin ya kamata ka miƙa mai jagorancinka ya kai ka wurin Allah domin duk wanda ka zo ka bi shi sallah to ka yadda ne ya jagorance ka zuwa wurin Allah an gani ko to yanzu wannan mutumin shi bai yadda da manzon Allah ya yadda manzon Allah annabi amma bai yadda da maganganunsa ba to kayan zai jagorance ka zuwa da Allah to wannan dai abu ne wanda ya rike ga ƴan uwa an kaga za ka mika mai jagorancin ka shi dai ban ba amma ni dai ba zan mika ba irin wannan mutumin jagoranci na ba ya jagorance da zuwa wurin Allah amma malam ya gani kusa gangan ne kakai wani tunani a da gangan ne saboda babu ikama a cikin alkur'ani yasa ba za su yi ba an gani ko babu babu tasbihi a ruku'u to ya kafa zafi wata yace rabbana atina fid dunya hasana rabbana hab lana min azwaji wa kama shin yi irin wayannan haka a ruku'u haka za su ibrahim da zuwa su da ma barati ba sai ya ma an barati ba to da kuma za ka ga wani ma ko kanyar ko za ka ga ya lika hannun shi na kawai dan haka idan da ake da itaran ma za ka ga wani ba zai yi ba to duka wannan abubuwa ne wanda akwai kurakurai da yawa an gane wannan ko kuskuren fahimta ne suka samu da sun sama malami jagora wanda zai jagorance su ba na sanar za su faɗa haka an gani ko idan har kai za ka yadda da bayanan da malaminka zai yi maka ƙur'anin zai fassara maka amma za ka yadda da bayanin da zai maka ka ki yadda da bayanin da annabi zai yana ganin kamar mutum yana da matsalar kwakwalwa ko za ka ga ya yadda da bayanin da malamin shi zai mai amma ka ki yadda da bayanin da manzon Allah zai yi maka akwai dai bukatuwar mutum ya san tsaya ya dan duba ko kuma kai ne ka karanta a cikin Qur'ani Allah subhanahu wataala yana cewa man yutiya rasula faqad aqa Allah duk wanda yawa manzona da'a biyayya to ni yayi wa ko ba haka ba sannan Allah ne ya kara faɗa cewa wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu dukkanin abin da manzona ya zo muku da shi shine ai wa ma atakumur rasul dukkanin abin da manzona ya zo muku da shi fakhuduhu ku yi riko da shi wa ma na hakum an fantahu abinda manzona ya hane ku da shi ku hannu ai ko wannan ayar da rike kawai ya yi zai nuna maka cewa dukkanin abin da annabin ya bara kawai da karba ka yi aiki da shi ko an taba ce wani babban malami shi ba me yasa kake yin da gumba ranar ranar laraba bayan an ce babu kyau yanke gumba ranar laraba shi babu kyau shi shi to na dina shi ke nan wata rana kuma sai za a yanke mai kuma ranar laraba sai ya yi sha'a ai an ce babu kyau shi wanda yake yanke mai kuma yana da ilimi sai ce ai wannan hadisin bai inganta ba sai ce ko da bai inganta ba aka shi maka annabi ya ce ai magana ya tare shi yanzu ba magana ma inganci yake ba an je ce maka annabin ya ce ko da kan ya aka mai wai shi ke nan kawai ya ce annabi kawai shi ke shi ya yi kauya ka ga yadda bayan Allah suke akwai kurakurai wanda da dama muna yi wasu kurakuran muna yin su ne saboda rashin samun shagorori wanda za su jagorance mu kan abin da yake hakikanin gaskiya wasu ma a san rai ne kawai yake damun mu Allah mun tuba Allah ka yafe mana ina ganin za mu wadata a haka kyautar bambancin tausayi da imani to ai kaga shi imani yana da matakan ko an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wannan shine imani an gane wannan to shi kuma tausayi rahma ne Allah subhanahu wata'ala yake sawa a zuciyar bawa ta yadda da wannan rahaman ne za ka ji kan wanda ka bi shi karbi ba za ka zalunce shi ba kaga wani yana cikin wani hali wani yana neman agaji ka taimake shi makamancin irin wa'annan ka ga wani zai halaka ka taimake shi duka wannan sunan shi sosai shi yasa shi wasu hausa kuma suna cewa jin kai ko wasu na cewa jin kai shi yasa wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la yarham la yarham duk wanda baya jin tausayi baya jin tausayi to shi ma Allah ba zai tausaye shi a wani hadisin hadisi da gaba da cewa a wannan shine faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan waye da suke doran kasa dan halittun da ka sani a doran kasa dan adam ne ba dan adam ba yaya wani in dai sunan shi halitta ba kuma kai ka halitte shi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ji kai shi ma'ana kai ka koyi shi yarhamukum man fis sama wanda ikonsa da buwayarsa ya wuce saman sama domin haya al'arshi ba a sama yake ko? ka gani ko wanda ikonsa da buwayarsa ya wuce saman sama an gani ko shi ma sai ya kanka an gani to wannan shi ne bambanci imani shekun kafar wa rahma shekun kafar imani wani abu ne daban tausayi wani abu ne daban duk da na san hadisin kuma za ka iya da ya gawa ka ci a ya kuma haka manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi imani kwari ne sittin da wani abu imani abubuwan da zaka haka kaka ce gire wannan ka imani shi ya kai imani abubuwa ne wurin sittin da wani abu kaɗan daga cikin abin da zai nuna cewa kana da imani an gani ko imanatul ada an dari kawar da dukkanin abin da zai iya cutar da wani a kan hanya. To wannan yana daga cikin abin da za a gani a ce to wannan yana da imani. Daga mutanen mu nawa ne za mu yi tafiya kawai muna tafiya a tsara kawai mu ga kwalwa kawai ma mu kau da kai. Mutane nawa ne muna tafiya za mu ga kaya ko kusa a hanya mu kawar da kai mu wuce abin mu. To shine manzo Allah yake gaya maka Allah ima'atul aza al-tariq karancin abin da za a iya gani a ce wane yana da imani shine ya kawar da dukkanin abin da zai iya cutar da wani akan hanya akwai irin wayannan hadisan to daga shi addinin musulunci addini mai fadi da ya sa aka maka haka saboda ne ya zama ko da yaushe kana cikin amfanar da kanka da kuma al'ummarka an gama wannan Allah ya ce mai shi bismillah bismillah addu'o'in da ake a cikin ruku da tasbihin da ake a cikin ruku da tasbihin da ake a cikin sujada suna da yawa sai wanda ka dauka banda wannan bar na kara maka wani akwai wani subuhun quddus rabbul malaikatu wa ruh mai littafin nan isnul muslim ya kawo ya danganci tasbihin da zaka yi an gane wannan duka kuma daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon gyara wato babban dai abin da muke jin hankali akai ga yan uwa shine tashi da karatu in kai karatu za ka ga abubuwa daban-daban wasu abubuwan ma sai za a shi ma san rai ne yasa ake ta rigima Allah mun tuba Allah ka yafe mana ina ganin zamu da haka saboda lokacin sallah ya riga ya shiga Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق وقدره والإدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين